النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan ga shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake mu da ku a wannan hili na amsoshin tabiyoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magana mai shiryawa da gabatar ɗanku Ilyas wanda aka san da bin Abdullah. ‘yan uwa dangane da tambayoyi za ku iya kira a lambobi guda biyu kamar haka amma lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 zero an sosan dai ko ku a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 94 32 50 42 Allah mana wafaka bismillah alama wani ba
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wannan mai tambaya na farko ya ce bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa garin guatemala abinda yake tambaya cewa wai shin yi haɓo iya warware ma mutum alwala da yake jini ne yake zubda
shi mas'ala ta haɓu akwai ruwaya da ta kawo su wani haɓu su wani amai su wani hatta da gyamba ko kwanai suna bata a rola ma gaskiyar magana babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo maganar dan haka haɓu za a goge haɓu a murji haɓu kuma an ma a sallah ne in abin ko abin shirin za a goge ma a cigaba sallah balle kuma haɓa bata a ruwalla gaskiyar magana haɓo baya bata a ruwalla magana tabbatatta kenan na'am to sai tambaya ta biyu shi kuma wannan ta yake wai mutum ne sallah da jini a jikin shi yaya sallarsa take
to yan uwa magana sallah da jini a jiki masa'alar jini na sallah da jini a jiki akwai saɓani wajen magabata kan mas'alar matsayin jini najasa ne a haramta cin shi ne aka yi ba najasa ba yake wannan takawan gadi ba hatta a fikin malikiya inda za ka san akwai magana ya su ce an yi rangome da jini kaɗan wanda bai kai madunar aka ce madunar hamul bagali mai da hamul bagali wanda suka san alfadarin akwai jikin kawa ko cinya ta jaki karfadari a cikin kafadar shi akwai wani tampon wani tabu sun ce kamar zaman dala biyar yake kamar zaman kadago dala biyar to wannan a cikin ziya ma iya ce maka jini an yi rangwame jini in bai wuce haka ba kina babu lahi a sallah da shi kaga ta nan zaka san akwai magana kan jini akan sauran najasa kaga yanzu inda kashi ne ko tsari kaga ba wa magana wani kaɗan ko da kurin najasa ne ba sallah da shi amma su ma suka ce maka in bai kai ba zan baka cikin ziyarar ta na malikiya hakinan to shi yasa asali a cikin magabata akwai magana cewa sallah da jini a jiki don sahabbai suka yi sallah da jini na raunuka da suke ji a wajen jihadi cikin rayuwarsa dai a ta'amur wani khattab lokacin da ya ce wannan ya sallah da jini a jiki haka mun kama ku kisa da cikin sahih bukhari wanda wani mushriki musulmi sun kai hari garinsu an kashe mai mata wannan bawan Allah ya ji ciwon abun ya nemi alkawalin shan fansa kan mata shi da aka shi ya lababo ya biyo musulmi iya son can fansa tan cikin dare musulmi sun tsaya a wani wuri sun sa santinal an sa wani ya rinka masu mutum biyu masu gadi wasu yi barci wasu kuma su yi gadin su to wannan kafirin ko mushrikin ya zo ya isko musulmi inda suke sansanin su sai yake son samun dama to a masu gadin guda biyu ɗaya iya barci ɗaya iya sallah ya iya gadi maimakon ya tsayuwa haka nan gwanda ya sallah sai ya shiga nafila iya cikin sallah sai na mushrikin ya kibiya daka mishi wannan bawan Allah bai cire sallah ba ya ja kibiya ta biya daka mishi ya da mai kibiya uku ruwa cikin sai bukhari ya kashi daga mawallakan sai wannan bawan Allah bayan kibiya uku da ya ga kai haɗi a illa ga musulmi ɗayan abokin garin nashi tashi ya yi shi mai magana dai sai ya gan cikin halin jini jina jina ce aka yaka wani ba kai magana ba haka a takaice dai a lokacin nan ya ce ya aka yi ya ce wallahi abin da ya kawo haka me ya ɗauke mun abin da ya ɗauke mun zogin wannan kibiya uku da aka mun ya ce ina cikin wata sura ta alkur'ani wannan surar ya ta ɗauki hankali na wallahi ta ɗauke mun zogin bin kula ba da ciwon da nake ji na in walmi ne mai sake kama gane kaga iya sallar jini iya zuba a jikin shi kina take na kaga a wajen sahabbai kuma zan iya raye ne a wajen sahabbai inda har zuba jini iya bata sallah da dasa ce ran wancan kaga da an yi magana ta cewa babu sallah ko ya cire sallah wannan shine dai a takaice da dalilai da dama wanda cewa sahabbai suna sallah cikin jini cikin raunukan su ba inda manzo Allah ce musu ba sallah jini da yake ittifaki na jasa ne jinin mai haida kina haka kenan kuma dai akan magana ga maka kurin dai sallah ta yi kuma an wa ko da najasa ta hakika kaddara ba sabani wanda ya sallah da najasa sai bayan ya sallah bisan da najasa ba sai bayan ya kare sai ya ga najasa a jikin shi wani inda jamhur sallah ta yi ba magana sakewa an samu a fiƙin malikiya suna ta arafi lokaci arafi lokaci a wajen malikiya wanda ya san fiƙin na malikiya dai daga an ta arafi lokaci a ta malikiyar sakiyar mustahabi ce ba dole bane ba wannan dai a takaice mutum ya karanci wannan dai tambaya da aka yi gurin sallah dai da jini sallah ta yi ba magana sake sallah gaskiya magana wallawa alam duk da inda dama a wankin shi yayi muta daga cikin sabani
na'am to sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai ya ji wai mutum ya iya yin wannan ya iya shan kashin akuya saboda magani
yan uwa mas'alar kashi na dukkan dabba da ake cin namanta dukkan dabba da aka halatta cin namanta to da kashinta da wutsarinta halaka ne duk dabba da aka cin namanta kashinta da wutsarinta halaka ne za gani ai da kenan da banci ai da banci hanji ba inda kashin da ai da hanji ya zama haramu kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari sanan wurare dai kisa sananna wanda wasu sun zo madina sun samu yanayin rashin lahiyar yanayin madina yadda mai cito kutai akwai mai kiwon raƙuma a bayan gari ku je ku rinka shan wutsarin wannan raƙumin da madararsu don maganin wannan cuta su kaga annabi sallallahu alaihi ya bada magani na wannan cuta da wutsarin raƙumi na kenan wutsarin akuya wutsarin raƙumi duk dabba da aka cin namanta in wani magani ya kama za a yi da kashin dabba da ake ci ba wani matsala amma addawa addawa ba sulkulla ba ta bi daga spiritual ta spiritual ta jami spiritual abinda yake na wani kawo kare hau wani kawo arziki wani kawo horin jini abu da spiritual da yake ba na abu da wani hakika na magani na malati a jiki wannan ba a yi da komi ya da mana ya da koma ga Allah ya da addu'a wannan in dai magani ne mai zaman dawa eh magani ne a gangar jiki wannan ba lahi bane ba a yi da kashi ko tsarin duk dabbar da aka cin nama ta na ce muku ko raƙum ne akuya ce dan akuya ne duk dabbar da aka cin sani ya ci da abin da cin naman shi in magani ya kama aka ce ai ma cin kashin shi ko tsarin shi iya maganin kaza kaka samu matsala kana iya sha in dai akan magana ce na magani na gangan jiki irin ciwon jiki ko tansiyon ko diabetic ne wani menene abu dai na malati na cikin jamku ya halitta wallahi alam
amma da sai wannan shi kuma yake tambaya ce kama akwai mutum da za a dinga gama shi da Allah ko kuma a ce ya bari dan Allah to wannan wannan ba laifi bane a laihi ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan da hadarin wanda za a ce mishi dan Allah in dai ba wani abu ne ya samu Allah ne kun lazim kai dai an kwamin zainaka gaskiya magana laihi ne babba sai dai akwai cutarwa ko wani aibu
na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya ce kwanaki ya ji kun yi bayani akan tauhidi na na rububiyya da na uluhiyya to amma akwai tauhidin da ku yi bayani ba na risala wannan shi ke so a mishi bayanin shi wannan duka kamar da muka bayani wancan gama ma an ta istiqra ta malamai diba mas'alar ba nasibin zai kama a ce tauhidin kaza wannan mun yi bayanin sati da gabata wannan ma tauhidi risala muhimmin malamai bisa kawo shi ma cikin tauhidi dan suna ka tauhidi iya da alaka da ta Allah subhanahu wataala cikin halittar shi cikin bauta mishi cikin siffofin shi da sunayen shi irin wannan daban to wannan shi ma ibnu da an gama ba magadama inda salahi ne bai da matsala kan shi mai tauhidi risala dan kun diba sauran manzanni zai yi a lokaci guda da manzo ɗaya biyu uku yanzu misali na ƙarshe ga annabi zakariya da rai annabi isa da rai annabi yahya da rai an ba da dama lokaci guda wannan so na ƙarshen na banu isra'ila ma har yana tabbatarwa tabbatata allah subhanahu wataala ya ma ya ma ina ga yahaya wani wahayi na isar da wani saƙo sai ya yi ɗan jinkiri sai allah ya ma isa alaihi salam wahayin wannan abin shi je ga mutane ya ce da ka bar ni ina tsoron Allah ya kama ni na takaice dai ga mishi dai aka waɗa yan wahayi bayan an waɗa kuma duka masala guda ce a takaice dai kaga kenan a lokaci guda akan aiko manzanni lokaci guda amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam tauhidur risala ko mutum bai kama sunan shi ba daga yaro shi ba shi imani me tauhidur risala a wannan bayan Allah ya aiko da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yarda ba malami na addini da ya yarda da Allah zai aiko da wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to yarda kuwa da Allah ya aiko wani ya ba wani sako shike warware maka kalma ga kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammad shi kadai ne shi kadai ne dan sakon Allah kenan yarda da wannan shine yarda ta fi risala to dan uwa idan mutum yau ya zo ya kai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ya yarda Allah ya ba wani sako ka kenan babu imani da Muhammadu Rasulullah ke riya ga akwai wani sako daban kuma a yaga wasu sahabbai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tun da ran shi akan me ya yaki Banu Hanifa mutanen musulmi da kazzab ai mutanen musailama sun yarda da Muhammadu Rasulullah ba su inkarin haka amma suka ce su ma an wa nasu wahayi kabilarsu wannan yasa aka halitta yakin su aka kashe su aka zuba jininsu kan wani masala a kan jagorancin sahabbai jagorancin abokan sadiq ha kenan a wannan al'umma tamu rishin sanin tauhidi da risala a yanzu shi yake kawo yan cuwa-cuwa yan damfara yan cuwa-cuwa da addini yan ci da addini suke yaudara bayan allah da sunan su ma an mata sako su kawo mutane mai ruwan ikon allah mai ruwan kaza an mata wahayi an mashi wa annabi ya zo ya kame sako kaza Allah wani mata ce ya ce ma Allah da akwai take cewa da Allah annabi ne sai ce Allah ma ya mata sako ire-iren wannan gaskiyar magana rishin sanin wannan tauhidin sala shi yasa wani ke yarda wani ya zo da mure shi ya ce ga sako daga Allah na addu'a kaza ko aiki kaza ko yin kaza duk wannan rashin tauhidin risala ne in ka san da Muhammadu shine kadai wanda Allah ya aiko duniya ya kawo sako zuwa ga bayan Allah Muhammadu Rasulullah shi kadai ne to baiwa ga ka yarda duk wani zai zo ce maka shi ma ga nashi shi ma an mashi wahayi ko a mulki ko ya ko Allah mai sako ko annabi mai sako daga baya ka maka wani aiki na addini bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tun a rayuwar shi a hajjin bankwana wanda duk kusan ba taro da irin wannan hajjin bankwana ya tara al'ummar shi mutum sama mutum dubu ɗari na sahabbai a wuri guda ya yi bayani halibal lagatu na isar su ce na makar balagata ka isar ita Allah kamar shaida komi ya ce ba abin da na bari na sako daga Allah zuwa gare ku na isar annabi haka ya bar duniya da shaida sahabbai kuma ce Allah ka shaida na isar da komi to bayan wannan wani ya zo ya ce maka ga wani sako sabo ga wani aiki sabo ka yi kaza to dan dan fara ne kama ka da shi kuma kama za ka rasa imaninka wannan shi tauhidin risala ka yarda to Muhammad shi kaɗai ne rasulullah idan ka yarda wani Allah mai sako kenan ka kenan manzon Allah bi ne kaga kenan imanin ka zai warware wannan wa dole mu san tauhidin risala ko da ba shi a rubuce ka san cewa bayan manzon Allah sallama Allah bai aiko da wani wahayi ya yanke daga sama shaida Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab wanda a wannan al'umma su ne yayin wannan al'umma Abubakar da Umar sun je gidan Umar Ala ne annabi ya kai mata ziyara ne sai kai ziyara sai ta hoshe da kuka ɗaya cikin matan safai suka ce kuka me kike yi biki san ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da iske a wajen Allah ya ya abin da wani a duniya ta ce la ba ina kuka ba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da iske a wajen Allah ya hina nan ina kuka da yanke wahayi daga sama wahayi ya yanke daga sama ta sun suka hoshe da kuka in wa kenan fikin sababbin da sabai in dai a ce sako daga Allah ne ga wannan duniya ya yanke yarda da wani zai kawo sako daga Allah iya warware maka kalmar ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shine an waka mata a sanin cikin ilimi sanin ilimin tauhidi tauhidur risala iya cikin dole ka san muhammad shi kai manzon Allah ne sauran annaba an yi manzo biyu uku lokaci guda amma zabun amsa tun zai wani muhammad rasulullah babu wani a duniya da Allah zai masa sako ina fata an gane ci gaba na'am malam sai wani ya komo da waccan tambaya ta cewa maganar gama mutum da Allah ya ce kamar mutum ya zo wajen ku ya ce idan Allah ku canza mani kamar canji ko kuma kayan shi haka ko me annabi ce ku bashi in tambaye ku dan Allah ku bashi ka kwana shi
kamar kayan mutum in dai akwai in me tambaye ka in dai dan Allah annabi ce kun ka bashi kana shi ku lazim ka bashi kamar kayan mutum zai faɗi ya ce ku taimaka min dan Allah eh duka abin da ya ce maka ko naka ne abin ga iya ka bashi sai abin ya garin ka to shi to mun ga musa kan bila fatu ana nasan hadisi ne da inganta kan da ta tsotarwa kan haka gaskiya magana
to sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya cewa shi ana cikin saho ne cikin sallah to ya yi tsammanin liman kin ya dago da garkuwi to sai ya dago da ya dago ya ga ashe liman kin bai a tsakanin shi da Allah ji yake sai ya dago da ya dago ya ga bai dago ba to shi kenan sai ya maida to wai bai da komai a sallar shi to yan uwa shi mas'alar mamu ya dago daga sujada liman bai dago ba ko daga ruku'i liman bai dago ba kurin dan sai ya koma yanda yake halli mai dago kuma ya dago daga baya wannan yawa kana ga manzon sallallahu alaihi wasallam dan shine abin koyon wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada dogo sujada ya jima cikin sujada sai dai cikin sahabbai ya ce da naga abin ya jima sai na dago kaina daga sujada da na daga kaina sai na ga cikin jikokin shi wani ya haushi ya yi doki da shi sai na koma dan sai na mai da kaina shikenan da aka kare sallah annabi sallama ce ga dalili yace abin ko na dogon dogon sujada cikin wannan diyanawa jikokin shi Hassan Hussein wani ne yazo yi doki da ni ina gudun ka in tashi kenan in shiga mun sai matsala shine na bar shi da ira ya sabka ta kunna ta kunna taso kafin na karanta da kaga wannan sabon annabi ce saka sallah ko ga lahi tunda baka iya ga ko kamance ko wani kaji na mutsi dai dan ka dago kai kaga lima a sujada ko a ruku'i dan mukunin sai ka maida ka ci gaba sallah ka ko in ya dago kai maka dago wannan ta wannan fikin wannan hadisin ake haka sai babu lahi kan haka wallahi wala
to mala wannan take cewa wai ta huto daga wankan wannan abin nufasi ne ta wanka sai ya take tunanin ko ta kama ruwa ko bata kama ba ta bayanai kamata ta
to shi maganar an ka ce nufasi kayi larabci jinin wanka na aihuwa wankan biki ji malam bahaushe wanka na kare jinin aihuwa to shi dai ko da can bata kama ruwa ba in wajen wanka ta wanke al'aurata shikenan idan ba a wanke al'aura ba dole a koma a wanke ta don nan ne a tushen abin shi kamata a ma wanke kyakkyawan wanke ma don asali ma aka zo kamata a wanke al'aura da kyau don ta kai haddasa bil yana wankewa don an yi jini an kare ya bukatar tsabta wurin kenan an ba wanke dole a koma a sake wankewa amma ga da hala za a yi wanka kuma a nan ba sa ruwa gaskiya da ko da ba kama ruwa can ba in dai wajen wanka an zuba ruwa an wanke wanka yi illa ka tsabtace ba balai ba da ka tsabta wanke amma in dai an zuba ruwa a lokacin wanka wurin ruwa ba ta wurin ba magana sake wanka sai da kuma a tsaka- tsaka- sake tsarkakiya da kyau saboda ana samun wurin a tsarkake shi da kyau har da sabili a sa a wanke
to eh, dangane da wankan da ya- wannan na ibada wai ana iya wanke shi- eh, bangare guda na jiki sau uku kuma bangaren guda in aka wanke shi sau biyu wannan wankan ya yi kofa to eh, a cikin siffar wanka da aka kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci uku ko biyu a gaba uwa na arwalla gabatar da arwalla a lokacin cikin sa a cikin sai a ce bayan an kasa ruwan wallahi a ce sun mu a fadar ma ala tare jasadi sai kwarara ruwa a sauran jikin shi kenan ba maganar uku ko biyu a bangaren ji- gangar jiki kuma ruwa za a zuba a wanki e ba uku da biyu da kaza ana yi ne a gababuwa na hannuwa huska da hannuwa da kawawa wurin aula amma sauran jiki kuro ruwa ake kwarawa amma ka zuba ruwa ya fita wurin shikenan ko da hannu aka zuba ko da famfo zuba ruwa a wurin shine ba a ka basu uku gaskiya bangaren jiki ke bangaren gangan jiki kuna a zuba ruwa ake so a wurin inda aka mana uku gababuwa ne na arwalla wallahi wala
ta wanda yake tambaya cewa ko take tambaya cewa wai ya matsayin bayyana karatu na mata wajen sallah wai za su iya bayyana koko
to shi mas'alar bayyana karatu na mata ko asircewa hatta wasu malamai daga cikin malamai malakiya suna kawo wala mata duna rajul firjihar su a nan wannan kalma tasu ba sun ce ba san ba ta bayyanawa a ba ta kai ba ta bayyanawa irin da namiji ala kulli hal magana cewa mace ba ta bayyana karatu magana ce mai rauni saboda aikin mata sahabbai ya saba haka misali aisha radiyallahu anha tana karatun sallah a ɗakinta ana ji a baranda misali wata ran ina ga kasim na ga bin abokan dan cikin ɗiyanta ɗiyan uwanta bin abdulrahman da kasim na ga shine ya ce ya zo sai ji daga ƙofa kahin shi tana ka- ka- karanta inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhab samu tana maimaita wannan aya ina ga sallah wallahi ce ko sallah sallah take ma ko wallahi ce kaga wannan ya ji karatun da tun daga ƙoƙa mace ɗaki ita ita ita kuma tana ɗaki tana sallah da haka in wa gaskiyar magana annabi sallallahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ware mata ba da maza ce ko mata ka ku bayyana ku ku sallata kurin yanda manzo Allah ke sallah su ma haka za su yi wurin bayyanawa su bayyana wurin asarcewa su asarce wanda ce maka ba haka wasu to waye ce ba hakan ba wani fahimta ce na gam gudai gashi aikin mata su habbai su aisha a gaba na haka kenan magana cewa ba su bayyanawa daga muhammad wasu malamu bikin ta suke dunin mana ba su ce wasu za su ke ba su ce ka ta bayyana ba dan gaskiya wani bayyanawa bayyanawa ake kamar da manzala wani umarni kuma shi manzala bai ware mace mata ka ku bayyana ba na haka kenan kurin yan dai wurin bayyanawa ce ita ma ta bayyana wurin asirce ta asirce kamar da manzala ke sallah shi kuma ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah bai ce mata ba kan su yi. wallawa alam
to wai suna limanci su mata
mata suna limanci ga mata 'yan uwansu har ma irin su aisha su ummu salama suna limanci kuma amma yadda suke sun waraka na bai sata limancin mutanen gidanta abin amma su limancin mata yadda yake a sunna a sahun gaba ba a sa limamiya a gaba ta ja sallah irin da namiji ke ja na in har mace za ta yi limancin sallah za ta yi ne tsakanin a cikin mata kuma ta shiga tsakiyar safin gaba haka ne sunna ta limancin mata ba a shiga gaba ta mara tafinta na sallah da wurin sallah tana ba a yi in har ta kama
to sai wani malam yake tambaya cewa wai masu turka ta shanu har yayi shekara uku wai ya zakar su take to shanu ai sai in sun kai talatin ne sai in sun kai talatin ne zakka take kama illa masa'alar turka kun san akwai magana wajen kiwo na gida iya da bambanci da kiwo na dashi maganar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dora ma zakka dabba wadda take zuwa daji ta dawo amma zabba ma'alufa ta gida kiwon gida gaskiyar magana babu zakka kan shi wannan wannan ka bincike magana kiwon gida yau kiwo ma ya ishe ka kuma don da san kiwo ya san inda ya san asarar kiwo a gida inda to ga damun shari'a ta kawo wuri jiya ta yi shari'a ta mai wuri damun zara ya magana dabba wata take sa'ima yanzu da ya damun ta kiwo fi gudu sa'ima ta gaza annabi cikin dukkan dabba mai zuwa kiwo dabba manzana haka ke wadi dabbar gida yan wako bin tsaye wani ya ce maka a an ce ba ga ka dabbar gida babu annabi ya ce ya ta dai sai mun zo kiwo dabbar kiwon gida ka ba ta ciyawa an ce za a diba abin da yi in abin take ci abin da mahi ta ci abinci a gida to kurin batta zakka gaskiyar magana kuma wani ɗora ma zakka kan ci zakka da ake wata ka dabba mai zuwa kiwo ta ci abin da kiwo ta dawo amma ta ka gida ka ba ta dasa ka ba ta ciyawa harawa ka ba ta waye ta shekara tana ci abinci a gida in aka da sai riban baka ci ba to dama musulunci tun ya maka wuri kusan musulunci yan musulunci addini ne mai tsari tun ya wanda ba tsara shi in dai a gida take ci abinci to ka iya ma da wahala gida kuma ta ce kenan kiwo na turkar gida bai cikin zakka to yanzu muna maganar masu zakkan ma sai saniya sai ta kai talatin to kuma ba da shekara daya in ta kai arba'in a ba da shekara biyu kaji abin da ake haka ake ta yi har ta je dai in ta kai ta nisa ma in ta kai hamsin a bada shekara shekara biyu haka ake in ta kai in ta kai kuma ta wuce hamsin zuwa sama ko ta ko ta talatin ya bada shekara daya ta ko ta shekara arba'in ya bada kai ya shekara biyu kenan saniya haka take tsarin ta ita kai talatin raƙumi kuma daga biyar ne kuma za a bada a cikin a cikin karamar dabba sai ya kai ishirin da biyar ta kuma ake shiga maganar raƙumin duk abu sauƙi gaskiya ta kuma akuya sai ta kai arba'in kuma daga nan a takaice jiran shine sai duka ta akuyar duka al'umma duka sai kiwon sai kiwon gida kiwon gida kai kiwon daji eh batarka batarka ba cikin ba cikin zakka gaskiya magana wallahi wallahi to mallam wannan wai yake cewa iya san mallam gargadi malamai na kauye wanda suke cusa ma yara aqida wanda ba ta wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba a ha oi kaji ka ya shi kauce sani shi shi a karkara yake yan uwa kullum da muke yanzu da zama naman ce dan uwa ya ce mu a garin su wani ya je ya bada wani lakani wai aya ce akan ta qur'ani a rubuta hal a toha a farjin yarinya karama waka a heta dan kace zina yan uwa wannan aiki ne na tsubbu ba sunna bace ba har ma wani waje ma ya hodi a radio za a rubuta kaza aya kaza ta qur'ani a kama ma yarinyar ruwa to nan ga akwai rashin sana addini da sa kurin duniya a gaba da rashin sanin kima alkur'ani dan wannan kan ma ka ci ware mutum ka rubuta qur'ani ka to aya ta qur'ani a farji wai ka ta zina kurin ka wa diyarka addu'a Allah kare ta kuma ka mata tarbiyya ka sa ta gaba Allah ya kare ma diyarka kamar tarbiyya har Allah sa ta gidan mijinta amma wani a rubuta kaza a sha mata kaza a kanta mata kaza wannan bai kare ma diyarka gaskiyar magana ba shi bane ba kun barin hanya ne gaskiya da wulakanta qur'ani wannan ya kamata mutane masu yi masu tsoron Allah suna saka wulakantar da alkur'ani ka rubuta kur'ani ka wanke farji ko a fitowa a farji duk wannan barin hanya ne na tsubu na ba ruwansu da wani abin shari'a illa kurin abin duniya kun suka sa gaba kurin kuna a basu an gadi sai don da je bakar kauyen gadi ba kudi ku bashi gadi ba kudi kudi aka ta bashi a kauyen neman dan neman kudi ne kurin je kauyen ku da kira ku in wako magana aqida ko a maraya ko a kauye kullun abin da ake kira mutane tauhidi sa karanta mata da mutane addini yanda Allah ya ce yanda manzon Allah ya ce duk abin da shi nasu kulle abin da cikar da addini wajibi malamai su kauce shi kuma su gaya wa su waye ma al'umma kai dan wa babu jari kamar imani kamar tauhidi ba ka abin da wuce addinin ka duk wata takwata kwabala an waza ayyan ta kaje lahira ka iya tsira ga baya amma wallahi duk wanda ya sake ji ga Allah ba da shirka da Allah baya gama yawo ba magana komawa baya ba magana a sa ka a hudoka in dai kaje lahira da shirka in wa komi kaje kana iya gyara ana iya kan samu wata ka huta ko shi ne ko mun yau kasha in dai ba shirka bace ba duk yau ta kasha na lahin da kai ka iya shan azaba ka hutu amma wallahi duk wanda ya je ma Allah da shirka da Allah gama Allah da wani ya gama yau ba magana ceto ba magana tsira daga wuta wuta ce ha abada kurin haka wannan shi yasa an wani tawhid ke da kadari shi yasa an kadiba annabi sallallahu alaihi wasallam zama da tsawon shekara ta annabi shekara 23 23 wannan shekara 13 abinda kuma aka tabbatar kun tauhidin wannan na rububiyya na uluhiyya zaman da maka mai yawa ba magana sauran ibadodi magana zakka magana hajji magana waye duk ba hijira kana abu magana wani jihadi duk a makka kurin tauhidin wannan tsawon shekara goma sha abu shi ya tafa da shi ya tabbatar da wata aqida su san da Allah san girman Allah su kada ta Allah da ibada ka saka Allah da kowa su san ran laira duk wannan abu akan shi tai wannan haka tauhidi abu ne mai hadarin gaske kuma dukkan rigima mahiyar rigima annabawa da mabiyansu kan tauhidi ne kan kaɗaita Allah da ibada haka yana wajibi ne wajibi ga malamai a yi karanta da ibada da bayi addinin Allah su ta Allah da ibada duk wani rikici saura na iya gyaruwa amma idan ka je ma Allah da shirka ka gama yawo Allah kiyaye nasab wani Allah ya ce mai Allah ke cewa mun shirka billahi faqad haramallahu alayhi aljanna eh kaji duk wani shirka ta Allah da Allah Allah Allah haramta mai aljanna inda ka shirka ka gama Allah da Allah aljanna haramun ka ce ka haka ne
na'am to malam da akwai ne da yake cikin na san kwari shi dai abin da yake cewa wai dai ya- ya sa dan Allah wai me yasa wai kake sa kira'a wai har ta wajen minti goma sha biyar a wannan abin su kuma suna so su shi amsoshin tambayoyinsu to ai ba na na sha mai tsaron magana yau shi ne ni ba bani kwantara da galar rediyo ce na yi na retar ban cika ba abin da na samu dama ne ke zawa kuma akwai abu da yawa a gabana ba nan kaɗai bane ba abu da yawa a gabana akwai abu da yawa a gabana wanda nake yi, ba nan kaɗai bane ba in mun ina sa kira kan ta ba koma bane ba akwai radiyo da ake ana buɗe radiyo kun da kira kurin a ta shin kira a kurin awa guda awa nawa cin kira ba sa da kai ba za ka ji ka ji ita ma kanta kira ibada ce danwa ka ji kira da kyau ba kai a saka kaka damu ita ma ana buɗe radiyo da kira kurin duk mun samu dama ne dama ta ce in na zo in minti goma na samu ba shiga layin kowa ba ba shiga aikin wani ba ko a ce na rage mudi na ma'aikata ne ni ba ma'aikaci bane wanda na zo a biya na awa kaza a abin da samu dama ne bakin dama da nake zan zo in yi Ba wata ran minti sha kaza wata ran kaza bakin abin da ya samu ne kurin Allah sami Allah sami albarka kuma Allah bakin kokari ne kurin wallahi Allah dai ya sa ba- barun barun sai barun annan na radiyo wallahi yau ta yi mutu goma sha na ba ina ga radiyo wallahi mutum ya zo ya gudu gari ko nesa ya so ka tsaka ya tsaka ka kare ka hutu wannan kuma a can kima ko a gidan ma dai abu ne ba zama muke kuma na hira ba kurin muna shan shayi he lokaci yayi ai hakuri abin da Allah aka samu ko Allah sami albarka kurin amin ai hakuri kurin to malam sai wani daga wani almajirin ku daga bakin birji yace yana gaishe ku kuma iya da tambayar shi guda daya Hmm.
wai daga bakin birji zawa da magana a iyayen kasar to yan uwa mas'alar kasaru mas'ala ce wadda malamai masu ɗaukan cewa kilo 80 da kaza shine yake da matsala to na shaga muku anan annabi sallallahu alaihi wasallama abinda jigon masu ce kilo 81 suna magana annabi sallallahu alaihi ya je asfana asfana ke wannan garin mil ne 40 48 aka yi da sai yanzu kilo 81 na kenan ba a yin kasar wuta kai mil 81 wannan abin da ya wakana nasan hadisin kunan labari ne manzana sallar salama ya je wannan garin ya kasar sallah ba caye ba he ta kai za a yi sallah kuma gashi an samu ruwa cikin sai musulun manzana ya je wani gari kasar kilo 20 ma fasaki uku da mahiya ma a bata ma da masu akwai mil uku ma an ɗauka wani fasaki uku fasaki uku bai kilo bai kai kilo 20 ba sha wani abu ne kuma sai ruwa ta ruwa ingantatta ana manzana ya je na kasar sallah kenan wannan zai misali nake baka baka misali misali wanda sai misali misali wanda sai misali da magara da maganin da ta samu misali kilo 100 ne da wanda wani abu ne sai aka ce maka wani ya je ta sawa ya kasarin sallah to yanzu ta aka yi misali a take da kilo 50 da maganin ba kasarin sallah don kuma maka labari ya je ta sawa ya kasarin sallah a ba ce ba ya take ta ba to kun ita ruwaya ta ba labari ya je gari kaza kasarin sallah to a gashi kuma an samu ruwaya ya je kasar haka ya kasar sallah kuma ruwaya ingantatta don haka gaskiyar magana abdullahi bin abbas abdullahi bin umar ne ke cewa shi inda bulaguro mil zai inda bulaguro ne kuma da ne ta kasar sallah don haka yan uwa gaskiyar magana inda an kira abin bulaguro kurin sallah sallah tana nan Allah ya ambaci wata darutun fil ardi kurin an kuka bula darutun fil ardi ba shi ba rasan qur'ani biya biya kan tabbata rasan qur'ani kurin bulaguro aka ce na haka kenan kurin in dai bulaguro ne ko bai kai bakin burji ba in dai musulun bulaguro kan wani hujjoji za a kasaran sallah wannan shine kurin magana wannan kuma Allah gafarta mutane na wannan akwai masu ganin hakan ta kai ma gaskiya nace muku kan wani hujjoji za a kasaran sallah ko da bai kai ba bakin birji ba inda amai sunan balaguro kuma haka yawan malamai ke cewa kaddara yanzu misali irin manyan garuruwa irin su tokyo irin su misali new york manyan garuruwa ne na duniya zaka ci kilo 200 a cikin garin to aka ce ko kilo 200 ka ci a cikin irin garuruwa ba a kiran shi bulaguro ba a kasarin sallah ka gani ko kira abin ba tsawo ke ba ana ma abin ibara ta bulaguro in dai a gari ne da garuruwa zaka iya cin kilo 100 a cikin gari dan cikin ma afirka akwai manyan garuruwa amma ba a kiran shi bulaguro aya nan kana cikin gari sallan ta kama za ka cika sallah ka ji magana kenan amma in dai bulaguro ne ko da bai kai ba kilo hamsin na bakin birji za ka sallan sallah can wanzu Allah ya kasan sallah kasa da kilo ashirin ba bismillah ci gaba na'am to malam sai wani yace iya sau da Allah ku maimaita mishi addu'a wannan da kuka yi a masallaci jiya ta magana da anan ba masallaci ba ne ya ya ya ne misali ba jiya wani tafsiri eh wajen tafsiri ba to a takaice m- yau wani bejin abacin ma'ana muka- a takaice mun kawo fa'ida ce karshen karatun na annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta ibn hibban ya tara iyalan shi a wuri guda iya ce musu iza wajada ahadakum karbun ghammun aw karbun falyaqul Allahu Allahu rabbi la ushiriku bihi shay'a manzara ta da yan gidan shi- ita da yan gidan shi ce musu idan bakin ciki ko damuwa ta samu wani a cikinku ya ce allahu allahu rabbi la ushiriku bihi shay'a kama sunan allah sau biyu ka ce allah kai ne ubangiji na ba na gama kowa da kai kuma na gama komi da kai wannan annabi ya ce kana cikin addu'a da take yayi damuwa ko bakin ciki haka ruwa ta ummu sulaim ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ala wallimiki kalimatin taqulhinna idza idza waje- mana idza sabaki karbon gaumun da ma'anar ruwayar cewa ummu sulaim kina so an gaya miki wasu kalmomi wani zaki faɗi idan damuwa ta same ki shi ma da lafazin magana akwai ruwacin sunan abi dawud sai ya ce mata ki ce Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a kin yan wata kai ce ina ce ta kalma ce ta neman huta daga cikin damuwa kuma kuma addu'a ce gajera ba ta da wahala Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a ina hata ya gane maganar dawa wallahi alam to wani ne kuma ya sake maido waccan tambaya dai ya ce wani mutum in ya zo ya ce dan Allah dan annabi ku bani sadaka ya ne za a yi wani shi misa magana na maido baya magana annabi sallallahu alaihi wasallam tun sai kama annabi ba maido ta baya ba shi magana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wani karantar da mu duk abin da ka ce dan Allah annabi ya hana kasuwanci cikin abubuwan dan Allah kurum shi dan Allah kada yake bauta ma shi ne daidai eh ka bashi dan Allah kurum shi manzo Allah haka ya karantar da mu duk abin za ka yi Allah kurum ba ga Allah kowa wajen ibada wajen menene Allah kada yake wa shi ne ya kan koyi kawai bidon wannan shi annabi haka ya koya mu kuma shi muke bi shi ka zama mu koyi da shi ba ina nabi kowa ce ku ce da annabi da Allah da annabi a dan Allah kuram Allah da ladin khalis haka ne sun kwace Allah kadai ake bauta da shi duk abin da sadaka da zakka da duka ibada ba a gama Allah da kowa magana kenan annabi manzala shi suka kantar da al'umma kan haka
to mallam wannan yake tambaya cewa wai ya rabu da ma eh, da matar shi ne tsawon wata uku wai yanzu in zai maido ta sai ya biya sadaki ko ko to shi da farko ba wata uku ba kewa akwai mata iddan mata kala kala ce akwai mai wata uku akwai mai jini uku
na'am idan matar wannan wadda take jini a kowane wata kenan jini uku ta kare shi an yi sabon almi in wa iya misali da ciki ya sake ta ko ku bata jinin haila ko ku ta huce haila ta shiga menopause ta ga yin hali Hmm.
to wannan in ta yi wata uku shi kenan an kuma jini ce iyawa kasar wata uku mata jini- jini uku iya ban kasa ke ta ma kwanaki ta jini daya sai ga wata biyu ta kare da shi da a tambaye ta in in mai jini ce ta kare ta jini uku in ta jini uku sai ka tura sabuwar tambaya kuma da da alwali da komai a sabon armi sabon sadaki amma in ba ta yi ba jini uku kurin ta da kai na mai da ta kai sannan kurin na ta an gane bayani na wallahi wa'ala.
to mallam wannan yake tambaya cewa wai addu'a ta bayan tahiya wacce ce wai zai yi bayan ta da farko kama annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid sai addu'a da annabi ce wajibi a raka a tahiyyar karshe اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال wannan wajibi ce bayan wannan kuma addu'a da ta maka zaka zaba ko a cikin sunna azkar ko da hausarka Allah kaman kaza Allah kiya kaza Allah kaman kaza wannan kuma sauran addu'o'i sai ka kawo bayan wannan amma na su dole a yi su bala ta yi karshe za a wa za a nemi tsari daga abu guda hudun wannan amma dukkan ta yi zaka ma'anar salati wallahi wa'ala to wannan yake tambaya cewa wai wani irin zama ne mutum zai yi a lokacin da liman yake hudu ba a juma
a'a ba zaman kurin ga zaman an hana zama dai kurin ga wanda aka hana saura kuma ba a hana su ba kurin an hana zama ka tsaye da kawahuwanka ka yi kurwazon ka gama hannunka ka riƙe kwabarinka irin wannan zama akan takashi kan mazamnaka ka tsaye da kawahuwanka ka sa hannunka ka riƙe hannuwanka irin zama sun annabi ya hana a lokacin da ake hudu ba shi ma ba kurin a juma'a ba lokacin hudu ba ya hana haka nan kin sauran zama ka haɗe kawahuwanka ka yi tsugunni ka bude ka yi wasa markute ba ga wanda aka hana kurin kuma shi ne sauƙin musulunci duk abu ya zo ko ci ko sha ko sawa ko me ya ga maka haramkin saura halaka ne
wannan yake cewa wai meye hukuncin ma'aurata wanda suka share suka share tsawon wata hudu ba su yi mu'amala ta arme ba
yi musu sha'awa ko musu bukata a musu sha'awa mai matsale abinda ake magana ɗaya iya bukata ɗaya shaɗan ɗaya kiya shi magana lahi amma ba sha'awa ne ko kuma mijin ya kaurace mata akan fushi shine bai dace ba inda wata matsala eh inda amma da wata matsala kowa ko bai sha'awa ko an kon biyu kowa ya gaji ya shiga wajen nisa wannan ba matsala komi amma ɗaya ya ki biya ma ɗaya bukata shi da matsala shi lai shi aka cewa a shari'a mace bayan wata hudu tana da koda hushi ko da rantsuwa yi tana da haƙƙin ta ce bata yarda ba ko a dawo a ci gaba zama ko a sake ta ko ta yaƙuri amma tana da haƙƙi na amma idan ta yi haƙuri ya kuma sai ya kai wata hudu shi kenan babu arami a in shekara nawa za a yi ta amince ta yi haƙuri ba wani arami iya na wurin shi amma haƙƙi ne aka bata duk yanda ya hushi ya kaurace mata bakin wata hudu tana dama ta ce ni wa gaskiya na gaji ko ya dawo a cigaba da mu'amala ko ya sake ni amma idan ta yi haƙuri ta ta jimri ta yi haƙuri ko ma ba ta ta buƙatar ta yi haƙurin zalunci ta kyale shi iya nan haƙƙi ne duk akwai zalunci Allah zai kama shi kan haƙƙi amma kuma arami iya nan wallawa alam
to mala wannan yake tambaya wai meye haƙin makwabci wai idan ya kunna eh, salula ya sa kira'a a wannan abun ya ya sa bolin wai ya shiga haƙin shi koko ba na tsammanin kyara a salular tacin dai makwabci ne kaga dai ba ɗakin guda ba ta ɗaki dai na makwabci ne dai ɗakin guda abin kwanci da ce da wuya a salula dai a sa salula ta na makwabci in dai kyara a salula gaskiya sai dai kun tana biyu ce ala kulli hal in dai akwai cutarwa ko hana barci ga bai dacewa da radio ne lasifika ce menene ka hana wani barci wannan akwai shiga haƙƙi shi kuma makwabci annabi ya magana mafi girman haƙƙi akan ka makwabci kuma duk annabi ce duk wanda bai wanda cutar makwabci bai da imani ne da rantsuwa wallahi la yu'min wallahi la yu'min la la yu'min alladhi la ya'munu jaruba wa yaqwa duk wanda makwabci bai amince ba bai amince ba cutarwa shi kai mai cutar da makwabci annabi ce bai imani amma maganar salula ban tsammanin gaskiya ya ji akwai ƙorafi akan amma gaskiya da wahala a salula ce Mm.
to mala wannan tambaya ya ce wai menene hukuncin eh, ahlul bait wai su wane ne haka ce ahlul bait annabi ya zaino su ala ali ala jafar ala aqil haka ce ala jafar wannan gidan nashi amma ta ahlul bait kun yalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da diyan ali da diyan jafar da diyan abbas su ake kira da ahlul bait kenan mutanen gidan annabi annabi ya bar haƙƙi ne mu karrama su mu girmama su bakin abin da yake kanmu nasu ba su ga haƙƙi suna ta halabe ta kenan wanda muka tashi sharafai a yanzu ta kalma ta ta zamani ta siyasa amma ta ta halabe ta kunan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙi a karrama su a girmama su wannan shine wanda ya tabbata cewa iya cikin halabe ta wallahi alam to malam wurin ah.
to wurin kiran sallah an ce a dinga maimaita abin da eh, ladan yake to in ya zo kare cikin nan ba iya eh, ka karasawa in ya ce la ilaha illallah ta shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta qulu kama qul mu'adhdhin abin da yau haka zaka wani la ilaha illallah bakin nan ba karama da rasul ana ba karama da rasul ba ta zo ba nan ka tsaya inda ya tsaya ka ce haka manzo Allah karantar da mu wannan ƙari ne annabi ya kwasa shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma bai kawo ba wurin ba bakin la ilaha illallah kun tsaya kuma bakin la ilaha illallah kira sallah bakin haka annabi salati kuma kana hukumin wasila ina ga dan wani lokaci ya kore Allah kai mu gobe sai insha Allah bayan goma duka masu bukatu na na addu'a na bukatunsu da mu da su gaba daya Allah biya bukatun mu na kai gaba daya Allah kare imanin mu daidaikin Allah mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته